قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أكل أموال الناس بالباطل داء فتاك ومرض عضال خطره على الأفراد عظيم وفساده للمجتمع كبير ما وقع فيه امرؤ إلا ومحقت منه البركة إلا ومحقت منه البركة في صحته ووقته ورزقه وعياله وعمره وما تدنس به أحد إلا وحجبت دعوته وذهبت مروءته وفسدت أخلاقه ونزع حياؤه وساء منبته وخسر في دنياه وفي أخراه إنه يسبب الهلاك والخسران للمجتمعات ويفسد أحوالها وينشر الظلم فيها إخوتي في الله وأكل أموال الناس بالباطل هو ما يأخذه الإنسان ويستولي عليه من أموال الناس من غير وجه حق إما سرقة أو غصبا أو ظلما وعدوانا أو قمارا أو غشا واحتيالا وكل ذلك مما حرمه الإسلام وحذر من مخاطره قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله حرام دمه وماله وعرضه الحديث أخرجه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة من نبت لحمه من سحت النار أولى به أخرجه أحمد والترمذي من حديث جابر بن عبد الله العنصاري رضي الله عنه ولما فقها ولما فقها الأولون هذا المعنى كانت المرأة تخرج مع زوجها تودعه وهو ذاهب إلى عمله وتقف عند الباب وتقول له اتق الله فينا فإنا نسبر على الجوء ولا نسبر على النار فلا تأتنا بمال حرام فأيما جسد نبت من حرام فالنار أولى به عباد الله لأكل أموال الناس بالباطل صور كثيرة ومظاهر عديدة جاء الإسلام بتحريمها وحماية الناس منها ومن ذلك الغصب والسرقة وهذا داع يعاني منه مجتمعاتنا اليوم تغتصب أموال الناس وتسرق تحت تهديد الخنازر والسيوف ويرتكب فيه أشبع الجرائم من قتل وجرح وتشويه ولذلك شدد فيه الإسلام ووضع له حدا من الحدود قال جل شعنه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم وفي الصحيحين أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وقال جل ثناؤه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ومن صوره عباد الله غصب الأرض واستيلاء عليها فإنما ينعدم الخوف من الله تسير القوة والحيلة و... تسير القوة والحيلة وبالا على صاحبها يستخدمها في الظلم والعدوان ويوظفها في الاستيلاء على أموال الآخرين وقد, تود وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من غصب أرضا وانتزعها من صاحبها بأشد الوعيد يقول سعيد بن زيد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع عراضين أي جعله طوقا على عنقه من سبع عراضين جزاعا لعدوانه واغتسابه لهذا المال بغير حق وفي صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من غير منار الأرض ومن ذلك عباد الله القمار أو الميسر وهو كل لعب بين متنافسين على مال يجمع منهم ويوزع على الفائز منهم ويحرم الخاسر فهي حرام بكل نوع من أنواعها وبكل شكل من أشكالها وهي من كبائر الذنوب وقال الله سبحانه وتعالى عنها يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ومن صور أكل أموال الناس بالباطل الغش في البيع والشراء وكتم عيوب السلعة ومن التجار من يكذب على الناس ويتحايل عليهم ويحلف في بيعه بالحلف الكاذب ليغري غيره بسلعته ومنهم من لا يبينون عيوب السلعة التي يبيعونها فلا التي يبيعونها بل يجتهدون في إخفائها بشتى أنواع الحيل وهذا من الحرام الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم فعن أقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولا يحل ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيئا فيه عيب إلا بينه له الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزارة أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه ومن ذلك عباد الله سؤال الناس من غير حاجة كما يطوف على الناس من كما يطوف على الناس مدعيا أنه محتاج يحتاج إلى المساعدة وليس كذلك فليتذكر هؤلاء قول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر فلنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيع أمره ويجتنب نهيه ويقف عند حدوده ويقف عند حدوده وأن يجنبنا أسباب مقته وغضبه وإقابه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيوزات تتوناني game da aklu amwalin nasu bil batil shine cin dukiyoyin mutane da barna cin dukiyoyin mutane ba bisa haƙi ba lallai wannan al'amari na cin dukiyoyin mutane da barna ciyo ne mai fatattaka gangan jiki rashin lafiya ce da take wa jiki illa hatsarinsa a ɗaiɗaikun mutane mai girma ne barnarsa kuwa idan ta shiga cikin al'umma gaba ɗaya lalle tana mamaye su wannan ciyo mai matuƙar hatsari na cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba cin dukiyarsu da ɓarna bai taɓa shiga cikin rayuwar wani mutum ba face sai ya cire dukkanin albarkar da ke cikin rayuwar mutum sai ya cire albarkar da ke cikin lafiyar mutum ya cire albarkar da ke cikin lokacin mutum ya cire albarkar da ke cikin arzikin mutum hatta iyalansa da rayuwarsa gaba ɗaya wannan cuta mai haɗari sai ta cire albarkar da suke cikinsu babu wanda ya taɓa cakuɗuwa da wannan cuta mai hatsari ta cin dukiyar mutane da ɓarna face sai ta sanya shamaki tsakaninsa da tsakanin amsa addu'arsa da Allah subhanahu wa ta'ala babu yadda za a yi mutum yana shiga cikin haƙƙin mutane yana cin dukiyar haƙƙin mutane da ɓarna ta kowane irin nau'i daga cikin nau'o'in cin dukiyar mutane da ɓarna fati sai ka samu yana addu'a Allah maɗaukakin sarki ba ruwansa da addu'arsa sai ka samu yana roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala baya kula addu'arsa gaba ɗaya lalle ne wannan al'amari bai taɓa shiga cikin rayuwar wani mutum ba sai ya tafi da mutuntakarsa sai kaga mutuncinsa ya zube a wajen yan uwansa mutane sai ka ga ɗabi'unsa sun lalace sun ɓaci sai ka samu an cire kunya daga jikinsa ya kasance yana al'amura gaba ɗaya babu kunya a ciki sai ka samu ya yi asarar duniyarsa kamar yadda idan bai wasa ba kuma zai je asarar lahirarsa Allah maɗaukakin sarki kiyaye mu dan uwana masu albarka lallai ciyo ne da yake sabbaba halakar ma'abocinsa yake jawo masa asara yake kuma haifar da mummunar asara a cikin zamantakewar mutane gaba ɗaya idan suka karɓe shi suka sa shi a cikin rayuwarsu ta yau da kullum lalle ne yana yaɗa zalunci a tsakankanin mutane ta yadda zai zamto gaba da ƙiyayya da rashin son juna da yi wa juna dukkanin abin da za a yi domin a ga an ga bayan juna duk lokacin da wannan cuta ta shiga cikin mutane tana haifar da wannan a cikin al'umma ‘yan uwana masu albarka cin dukiyar mutane bisa barna abinda ake nufi da shi shine mutum ya karɓi dukiyar mutane ya ci dukiyar ɗan uwansa ya mamaye ta ya yi rubda ciki a kanta ta kowace irin fuska da Allah maɗaukakin sarki bai halitta masa ba ta kowace irin fuskar da ba shi da haƙƙi ya ci wannan dukiyar ko ya same ta ya karɓi dukiyar ɗan uwansa ta hanyar ko dai sata ko ta hanyar ƙwate ko ta hanyar zalunci da ta'addanci ko ta hanyar tata ko ta hanyar algus ko ta hanyar dabarbaru wanda shari'a bata yarda da su ba kai duk wata hanya da ka sani zaka karbi dukiya a wajen dan uwanka musulmi ta hanyar da shari'a bata amince maka ba ba tare da haƙƙi ba to wannan ya shiga cikin karkashin cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba shi sa Allah madaukakin sarki ya girmama sha'anin cin dukiyar mutane ba bisa haƙƙi ba ya faɗa cikin littafinsa mai tsarki ya ce ya yi amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la ta'kulu amwalakum bil batil la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku bisa barna illa an takuna tijaratan Allah madaukakin sarki ce sai dai idan ya kasance tsakaninka da tsakanin dan uwanka akwai kasuwancin da ya da tsakaninku to wannan babu laifi ka karbi kaya ka bashi kuɗi ya karbi kaya ya baka kuɗi wannan babu laifi cin dukiyar ƴan uwa ne ko cin dukiyar juna ne a bisa haƙƙi ba bisa rashin haƙƙi ba Allah madaukakin sarki ce illa an takuna tijaratan an tarabin minkum bisa yarjejeniyar da take tsakaninku Allah subhanahu wataala ya ce la taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunan ku inna Allah kana bikum rahima lalle Allah madaukakin sarki mai jin kai ne a gare ku hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace hakika annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace kullul muslimi ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu dukkanin musulmi akan dan uwansa musulmi haramun ne ya ci dukiyarsa haramun ne ya zubar da jininsa kamar yadda kuma haramun ne ya ci mutuncinsa abin da ake nufi da cin dukiya nan shine ya ci dukiyarsa ba bisa haƙƙi ba amma idan bisa haƙƙi ne kyauta ce sadaka ce kasuwanci ne yarjejeniya ce bashi ne wannan duk ba matsala shari'a musulunci ta halatta maka amma cikin abubuwan da muka bada misalan su a baya kwace ne sata ce fashi da makami ne ta'addanci ne algus ne cin amana ne wannan dukkanin su ya shiga cikin ƙarƙashin cin dukiyar ɗan uwa ba tare da haƙƙi ba wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a cikin sahih littafinsa lallai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga ɗaya daga cikin sabban sa Ka'abu ibn Ujra Allah ƙara masa yarda yace masa ya Ka'abu ka sani cewa la yadkhulul jannata lallai ba zai taba shiga aljanna ba babu shi ba shiga aljanna man nabata lahmuhu min suhtin wanda duk tsokan namansa duk naman jikinsa ya tsuru daga haramun wanda duk yaje ya ci dukiyar haramun ya ci abinci wannan abincin ya haifar da fitowar wata tsoka a jikinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce ba zai shiga aljanna ba yace fannaru aula bihi wannan tsokar da ta fito ta dalili ta sababin cin naman haramun wutar jahannama ita ta cancanta da ita inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkanin dukiyar da aka samu aka ci ta daga haramun mutum yayi amfani da ita sawa'un ci yayi a cikin sa ko ba a cikin sa ba abinda ake gaya masa shine lallai wutar jahannama ta fi cancanta da ma'abucin wannan jikin ko ma'abucin wannan barnar da ya akan dukiyar dan uwansa lallai yan uwa mu sani cewa wannan hadisi da makaranta imamu ahmad ya fitar da shi da imamu tirmidhi daga hadisin jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yarda yan uwa mu sani cewa magabata na gari da suka fahimci wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka fahimci ayoyin alkur'ani suka fahimci haɗarin da ke cikin cin dukiyar ɗan uwanka ba bisa haƙi ba sai suka ɗau mataki mazansu da matansu maza suka yi ƙoƙarin cin halak mata suka yi ƙoƙarin kiyaye mazajensu daga afkawa cikin haram ba su tura shi cikin haramun ba sai kasance namiji duk lokacin da zai fito ya tafi kwadago ya tafi kasuwa ya tafi ofis ya tafi aiki duk inda zai je matarsa za ta biyo shi ta yi masa rakiya idan ta zo daidai inda ya kamata ta tsaya za ta ce ya mai gida ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a kanmu ka sani za mu iya jin za mu iya haƙuri da yunwa amma ba za mu iya haƙuri da azabar Allah maɗaukakin sarki ba ka kiyaye ka kiyaye hukuncin Allah subhanahu wata'ala ka kiyaye duk abin da zai kai ka zuwa ga cin haramun a cikin a cikin haƙƙinmu ta ce masa za mu iya haƙuri mu jure mu zauna da yunwa ta ce masa amma abin da ya shafi ta jahannama wannan ba za mu yi haƙuri mu jure shi ba mace ce take ga mijinta wannan yan uwana masu albarka ba tura shi take ba ba ingiza shi yake ba duk inda zai je samu sai ya samu ya kama matan da ba su haka matan sahabbai suna so su da mazajen su tsinci kansu a cikin aljanna firdausi gaba daya ba sa tura su su je su ciwo musu haramun dan su biya musu bukatun su na yau da kullum ba sa haka lalle ne yan uwana masu albarka mu sani cewa addinin musulunci ya zo don ya kare haƙoƙin mutane daga cikin abin da ya zo ya kare akwai dukiya daga cikin abin da addinin musulunci ya zo ya kare ya ba shi kariya akwai dukiya a ta mutum to shi sa uwana masu albarka daga cikin nau'o'i na cin dukiyar mutane ba bisa haƙi ba suna da yawa amma za mu ambaci kaɗan daga ciki domin fatan Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga su na farko yan uwa akwai al-ghasab was sariqa shine sata da kuma kwace ko fashi da makami da dukkanin nau'i daga cikin nau'o'insa in aka ce sata shine mutum ya shiga wani waje da aka ajiye wani abu ya je ya ɗauka ba nasa bane ya shiga wani gurbi inda an killace wani abu ƙarƙashin hirzi mutum ya je ya ɗauko wannan abin wannan shi ake kira sata shi kuma kwace shine amfani da ƙarfi ko amfani da mukami ko amfani da wani abu da kake ji don yi wa mutum fashi da makamin abin da yake haƙƙinsa ne wannan sunan shi kwace sawa'un da takobi ne da wuƙa ne da bindiga ne da mukamin ka ne da kakin da kake ɗauke da shi ne Allah maɗaukakin sarki ya sa kai ma'aikaci ne ka karɓo mutum abin da yake haƙƙinsa ne wannan sunan shi kwace dukkanin su Allah maɗaukakin sarki ya haramta su sannan duk wanda ya karɓi wani abu daga cikin dukiyar mutane ƙarƙashin ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa ko sata ko kwace ya yi amfani da wannan abin da ya kwata ya ci a cikinsa lallai duk tsokar da ta tsira a cikinsa ta dalilin wannan abin da ya ci sai an kona shi da wutar jahannama kafin Allah madaukakin sarki kamar Allah madaukakin sarki ya fito da mai haƙƙin haƙƙinsa lallai ne a addinin musulunci ya tsananta kwarai da gaske game da abin da ya shafi sata da kuma abin da ya shafi a fashi da makami ko kwaci shi sa Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki ya ce as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim barawo namiji da barauniya mace Allah subhanahu wata'ala ce faqta'u aydiyahuma a yanke musu hannayensu idan sun yi sata jaza'an bima kasaba nakala min Allah wannan shine sakamakon abin da suka yi narko ne na azaba daga Allah subhanahu wata'ala wallahu azizun hakim lalle Allah madaukakin sarki mabuwayi ne kuma mai hikima ne hadisi ya tabbata daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la'anallahu sariqa Allah madaukakin sarki ya la'anci barawo yasriqul bayda wanda zai je ya saci kwai fa tuqta'u yaduhu ta dalilin kunnan aje asari hannunsa wa yasriqul habla ya je ya saci igiya igiya abinda bai kai ba ballantana ya kawo fa tuqta'u yaduhu aje asara hannunsa ta dalilin wannan igiyar malamai suka ce abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake nufi a cikin wannan hadisi shine yana nuna mana girman abin da ya shafi sata abin da bai kai ya kawo ba barawo ya je ya sata a irga a ga ya kai rubu dinari alƙali ya ce aje a yanke masa hannu annabi ya ce to Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka haka nan masu kwace da fashi da makami da duk wanda yake da alaka da irin wannan ɗabi'a su ma Allah madaukakin sarki ya faɗi nasu hukunci ya ce inna ma jaza'ul ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada lallai a waɗanda suke kokarin fito na fito da Allah madaukakin sarki suke kai kawo wajen barna a doran ƙasa Allah subhanahu wata'ala ya ce sakamakon su shine ayu qattalu a kashe su aw yusallabu ko kuma a gicciye su aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin ko kuma a yanke hannunsu da ƙafarsu a saɓe hannun dama da ƙafar hagu ko hannun hagu da ƙafar dama haka za a yi musu Allah subhanahu wataala ya ce aw yunfaw min al-ard ko kuma a kore su daga doron ƙasa a kore su gaba ɗaya daga inda suke shine a sa su a prison a musu life in prison kenan a sa su a prison su mutu a ciki saboda zaman su a cikin mutane matsala ne duk mutumin da zai iya zuwa ya zara makami ya karɓi abinka in ka hana shi ya yi ƙoƙarin kashe ka wannan zamansa a cikin mutane ba shi da amfani don mutumin da zai iya zuwa ya zara bindiga ya kokarin karɓa abinka idan ka hana shi ya kashe ka wannan zamansa a cikin mutane ba shi da amfani to Allah subhanahu wataala ya ce irin waɗannan idan an kama su lalle ga abin da ake musu shi yasa akwai kuskure babba da wasu daga cikin gwamnatocin mu suke kokarin aikatawa shine irin waɗannan masu tara mutane su kashe wanda suka kashe su sace wanda suka sace su shiga da su cikin daji su je su rinka waya ana kawo musu miliyoyin nairori kuma wai da ƙarshe waɗannan mutanen a ce wasu za a rinka lallama ana kira su za a yi sulu da su wannan kuskure ne yan uwa wannan ba daidai bane wannan cin amanar al'umma ne wallahi wa rabbil ka'aba cin amanar al'umma ne sun kashe mutane ba adadi kaji ana hira da mutum yana cewa shi bai san adadin mutanen da ya kashe ba bai san shi bai san adadin mutanen da ya kashe ba zai rinka wannan bayanin da bakinsa amma kuma an ji ana lallamo shi wai zo ya aje makamai har gwamnati da kuɗin kuku da ake kashewa a ɗau wani adadi na kuɗi a bashi kuma ya je kula da kansa saboda ya iya ɗauka bindiga ya je harba mutane wannan kuskure ne babba abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ko da akan su waɗannan abin da ya ce shine illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai wanda suka tuba kafin a kai zuwa gare su mutanen da suka daraɗin kansu suka ga waɗannan abin da suke barna ce saɓan Allah ne bai dace ba sai suka tuba tuba na gaskiya ba kuma irin tuba muzurin da suke yi ba a zo a yi sulhu da su a karɓi bindigogin su jibi sai su amfani da kuɗin da suka karɓa a wajen gwamnati kuma su je su siyo bindigogin da suka fi wanda aka karɓa su koma su gaba da operation kaga wannan sun mai da gwamnatocin ma ba san abin da suke ba kwata-kwata to idan mutum shi ya ga dama a karan kansa ya tuba ya ajiye makamansa Allah subhanahu wataala ya ce to irin wannan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai da waɗanda suka tuba kafin ku ku sami iko akan su kafin ku kama su suka tuba suka kawo kansu suka ce sun yi saranda to wannan sai Allah madaukakin sarki fa alamu anna Allah ghafurur rahim ku sani Allah madaukakin sarki ne gafara ne amma mutumin da yake kashe mutane yan uwa ya dauki mutane ya zina da matan mutane ya yi zina da uwa a gabar yarta ba imani ba komai a ce wasu ake lallami wacce wani irin gwamnatoci muke da shi wannan kuskure ne ko shakka babu lalle ne gwamnatocin masu sani cewa haƙƙin kare jinan nakin al'ummomin da suka zaɓe su wallahi a wayansu yake mutum ɗaya aka kashe ba bisa haƙi ba wallahi jinin sa na wayan gwamnati sai Allah madaukakin sarki ya tube shi shi sa wata magana na ji gwamnan katse jiya yana faɗa lalle dole a yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi yace wallahi koransa zai fita akan kara haƙƙin mutanen katse sai yayi yace koransa zai fita zai mutu in dai akan kare mutanen katsina ne a daina musu wannan wulakancin da ake musu yace wallahi ya yadda gwamna ne yace su an nuna musu fulatanci a ce fulani ne suke wannan abu yace ƴan uwan baba su har yanzu suna cikin daji yace shi sa kowa ya tara ita shekara kansa gwamna ne yake wannan magana sai kowa ya tashi ya kare kansa yan uwa abin da ya kamata gwamnonin mu su dauka kenan dukkanin shugabannin mu abin da ya kamata su dauka kenan amma mutane su rinka mutane cin kashi irin wannan wasu kauyawa su rinka kashe mutane suna wulakanta mutane da girman ka da mutuncin ka wulakanta ka a dake ka kuma waɗannan wasu wasu za su koma gefe suna ƙoƙarin sulhu da su yan uwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye lalle ga abin da Allah madaukakin sarki ya ce a musu idan an kama su ko dai a kashe su ko a yanke hannun dama da kabar hagu ko kuma a yi mai ko kuma a gicciye su ko kuma a yi musu life in prison a kore su da ƙasa gaba ɗaya a sa mutum a prison a kulle shi shikenan sai ya mutu a haka me amfanin me zaman amfanin zaman irin waɗannan a cikin mutane yan uwa ba shi da amfani Allah madaukakin sarki ya kiyaye ta uwana masu albarka daga cikin surorin da suke ɗaukar ma'anan cin dukiyoyin mutane ba bisa haƙi ba akwai mamayar filin mutane ko fulotin mutane ko gidajen mutane shi ne mutum ya kwace filin wani mutum ya ƙara ɗami ɗaya ɗami biyu a filin wani mutum ya shiga hanya mutum ya mamaye inda ba nasa ba lallai wannan shi ma cin dukiyoyin mutane ne ba bisa haƙƙi ba kuma duk abin da ka ƙara lallai akwai narko mai tarin yawa akan mutum duk lokacin da dama doka ta yi rauni to kowa sai abin da ya ga dama kowa sai abin da yake gani ya dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu labari a cikin hadisi ingantacce hadisin da sa'id ibn zaid ya rawaito shi yace ya ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa duk wanda ya kwace daidai da dami daya shibran min al-ardi dami daya na kasa ka sa kafa ka taka mutum iya wannan kawai ya mamaya ga filin ka ga na dan uwanka sai ka shiga filin dan uwanka dami daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce tsawwaka Allahu iyahu yawmal qiyamati min sabi ardina za a jijjigo za a babbago tun daga wannan wajen da ya mamaye zuwa kasan bakwai zuwa kasan bakwai a jijjigo a dora masa auya aka je filin tashin alkiyama wallahi haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam dami daya wannan dami ɗayan da ka rena za a tafa zuwa kasan bakwai ka san nisan kasan bakwai kuwa amsa shine baka sani ba to tashin alkiyama zaka gani wallahi haka annabi ce za a jijjigo wannan kasar a ɗora mutum a wuyansa kuma sai ya ɗauka haka zai je filin tashin alkiyama da wannan kasar a wuyansa ya mutum da ya kwace fulotin wani ya mutumin da ya mamaye gidan wani yanzu kawai saboda tsabar rashin doka irin tamu ka je ka sai fili ka ɗan yi kwana biyu baka kewa ba kawai sai ka je ka tarar an fara gini haka ake yi ana samun wasu marasa jin tsoron Allah daga cikin dillalai sai mutum ya je ya bugo takarda ta bogi wallahi sai ya je ya sayo da mutane guda uku fili daya asalin filin ba nasa bane amma sai ya sayo da wancan sai ya je ya sayo da wancan sai ya je ya sayo da wancan sai ya gudu ka zo kana kewayen fili ka daɗa sai ga wani sai ga wani da bulo shi kuma ya kawo bulo sai ga wani shi kuma ya ibo iyalansa an zo ganin fili ya sai fili ya haɗa rigima to ka sani wallahi kwandala ka a cikin wannan mutum ya shiga uku ya lalace kuma ga irin narkon azabar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe za a yi wa mutum za a ɓaɓɓago wannan adadin ƙasar da ya ci tun daga ƙasan bakwai a ɗora masa auya haka zai zo gaban Allah ran tashin alkiyama annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe faɗa a cikin hadisi ingantacce hadisin muslim yace la'anallahu man ghayyara manalar ard Allah subhanahu wataala ya tsine wanda yake canza iyakokin ƙasa kowace ƙasa an sa mata alama ga adadin filinka sai ka je ka canza wannan alamar ka ƙara da ita gaba ka ƙara filinka annabi ya ce Allah maɗaukakin sarki ya tsine irin waɗannan mutanen shi sa ka haƙura da iya filinka ba sai ka yi rila ba idan kana so ka yi rila ka yi rila a cikin filinka idan kana so ka yi sauƙawai ka yi sauƙawai a cikin filinka amma ka ƙaro ka zo ka takura wa mutane ka matsa wa mutane saboda ka fi su hali idan sun yi magana kana da kuɗin da za ka bayar a lalata maganar ba yadda suka iya to ka sani idan ka fi karfin sa ga karfin Allah madaukakin sarki ba Allah madaukakin sarki ya samu dace lalle yan uwa daga cikin cin dukiyoyin mutane da mutane suke ba bisa haƙi ba akwai tata akwai tata tata ɗaya ce daga cikin hanyoyin da ake cin dukiyoyin mutane ba bisa haƙi ba abin da ake kira tata shine duk wani wasa da za a yi tsakanin masu kafsawa masu gasar tsakanin mutum da wani mutum ko wasu mutane da wasu mutane ta yadda za su tara dukiya kowanne daga cikinsu zai kawo wani abu na kuɗi wanda daga ƙarshe za a tattara kuɗin na aba wanda ya nasara wanda duk bai nasara ba kuma shikenan ya faɗi to wannan sunan shi caca Allah madaukakin sarki ya haramta shi kowanne irin nau'i aka yi shi kowanne irin shakali aka yi shi caca tana da nau'i da yawa wanda ka sani da wanda baka sani ba caca ta kati ce a zo a lala kati kamar yadda ake yi wannan ya sa kuɗi wannan ya sa kuɗi ƙarshe wanda ya cinye a bashi wannan caca ce haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta caca da ake yi da wot a zo a sa wata ana yi wannan ya sa kuɗi wannan ya sa kuɗi ita ma ta ce Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta da ake yi irin ta a bet Niger ake cewa ko menene za a yi wata gasa ta bal ko abin da ya kama daka musamman ƴan uwana matasa wallahi wannan wannan irin ta da ake uwan tana nema ta zama ta zama mana bala'i kwanakin bayan nayi ishara zuwa gare ta shaguna ake kamawa yanzu shaguna ake kama kuma a cikin ungoyin mu ake kama yaran mu suna shiga suna bada kuɗi suna bet Niger duk muna kallo kuma shaguna ake kama ake tata abin da zai zama mana fushin Allah unguwar gaba daya wannan zai bada naira ɗari biyar wannan zai bada ɗari biyar idan aka tattara sai a ce to me me prediction ɗinka ka faɗa za a yi tashi kaza da kaza wani zai ci idan ya ci sai a tattar kuɗin mutane gaba ɗaya sai a bashi sai ga mutum ya bada ɗari biyar tashi da dubu hamsin me yasa ba zai dawo ba zai dawo yadda ake cikin talaucin nan amma kuma ya san irin narkon azaban da ke jiransa a gaban Allah madaukakin sarki bai sani ba yan uwata ta tana ɗauke da wasu abubuwa guda hudu manya-manya wanda kowanne ba abin so ba ne wanda dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya faɗe su a cikin ayar cikin suratul baqara cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihuna farko Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan abubuwan guda hudu da ya lissafa ko guda biyar dukkaninsu ƙazanta ce daga cikin aikin shaitan Allah ce ku nisance su za ku rabauta shi sa dan tata baya samun rabo a lahira Allah ce ku nisance su la'allakum tuflihuna domin ku rabauta kaga duk wanda bai nisance su ba zai samu rabo amsa shi ne ba zai samu ba duk dan tata ba zai samu rabo a lahira ba idan bai tuba ba sannan duk dan tata ma'abocin kusancin shedan ne gashi ga shedan shedan yana ji da shi eh Allah ce rijisun min amali shaytani daga cikin ayyukan shedan da yake bukata so da ka duk dan tata zaka same shi makusancin shedan ne abu na uku daga cikin sharrin tata shine abu ne da yake jawo gaba da kiyayya inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-may adawata wal baghdha fil khamri wal maisir Allah ce abinda shaytan yake so yana so ya afkar da kiyayya da gaba a cikin ku akan abin da ya shafi tata da kuma shan giya duk inda ake tata zaka samu ba a ba a wanyewa lafiya saboda mutum ya je ya sha wahala sai ya samu kuɗi haka kawai an ɗauka an ba wani haka kawai babu aikin da yayi ba abin da yayi sai wani abu aka kada wani abu aka kawai dauke ya tattare kudin mutane dauka ya bayar sannan abu na hudu wanda shine na karshe daga cikin sharrin tata shine duk din tata zaka same shi bai damu da sallah ba bai damu da ambaton Allah ba wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah shedan yana so ya kautar da ku daga ambaton Allah daga kuma sallah in ji Allah subhanahu wataala saboda ka duk din tata baka rasa shi da waɗannan abubuwan da na ambata guda hudu saboda ka ƴan uwa lalle ne musa'ido duk inda ake gabatar da wani abu na tata lallai a yi wa'azi a nuna musu abin da suke ba daidai ba ne Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu ‘yan uwana masu albarka daga cikin surorin cin dukiyoyin mutane ba bisa haƙƙi ba da ɓarna lallai akwai algus a cikin siye da siyarwa akwai algus a cikin siye da siyarwa mutum ya se a ya siyarwa da ɗan uwansa abin da yake ya san akwai nakasa ko tawaya a cikinsa amma mutum zai iya rantsewa da Allah subhanahu wata'ala akan abinsa mai kyau ne zai iya rantsuwa akan abin da zai sayarwa da dan uwansa abu ne mai kyau to duk abin da mutum ya sayarwa da dan uwansa ya san ba mai kyau bane sai masa da shi a matsayin mai kyau ya karbi kuɗin ya ci wannan adadin abin da ya zarme akan sa din ya ta haramu kuma cin duke mutane ne ba bisa haƙi ba Allah madaukakin sarki zai tume shi akan haka hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa lalle musulmi dan uwan musulmi ne baya halatta ga musulmi ya sewa da dan uwansa wani abin siyarwa ya san akwai aibu a cikin sa ba tare da ya bayyana masa wannan aibun ba wannan hadisi ibn majah ya fitar da shi da imam al-hakim imam al-albani ya inganta shi a cikin sahihul jami' nasa sannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce lalle mutum uku Allah madaukakin sarki ba zai musu magana ba ranar tashin alkiyama mutum na farko shine almannan allazi la yuti shay'an illa mannahu mutumin da yake yin gori wanda ba zai baka wata kyauta ba ba zai baka wani abu sai ya goranta maka sannan mutum na biyu wal munfiqu sil'atahu bil halif shine mutumin da yake sayar da abin da yake siyarwa hajarsa amma sai yayi rantsuwa abin da yake ba mai kyau ba ya rantsi a matsayin mai kyau ne kai kuma ka ji rantsuwarsa ta ratsa ka sai abin da ka siya a wajensa wannan abin da ya siya abin da ya ƙara maka gwargwadon abin da ya kamata a ce ya sayar abin da ya kara din to lallai haramun ne idan ya ci ya shiga cikin akal amwalin nasi bil batil mutum na uku shine al musbilu izara wanda yake jan tufafinsa lokacin da yake tafiya lalle waɗannan mutane guda uku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah madaukakin sarki ba zai kalle su ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama ɗan uwana masu albarka abu na ƙarshe daga cikin abubuwan da zamu ambata yau daga cikin nau'in cin dukiyoyin mutane ba bisa haƙi ba shine tambayar mutane roƙon mutane maula tumasanci cikin abin da baka da haƙi a kansa don mutumin da yake aikinsa ne maula aikinsa ne roƙo aikinsa ne bibiyar mutane ya karɓi abin da yake ba shi da buƙatarsa yana roƙonsu ne kawai don ya tara abin duniya yana roƙonsa ne kawai don shi ma ya shiga cikin mutanen da suke ketare ni ba don buƙatar abin da yake roƙo ba lallai shi ma wannan yana cikin cin dukiyoyin mutane ba bisa haƙi ba yana cikin cin dukiyoyin mutane da barna kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa lallai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa mutum ba zai gushe ba yana tambayar mutane yana roƙon su yana bibiyar su har sai ya kasance ya tashi ranar tashin alkiyama fuskarsa babu ƙwayan nama fuskarsa babu tsokan nama duk ya cinye ta a duniya ma'ana duk abin da yake tambaya na roƙo ake bashi kamar hannu yake sawa yake yage namun fuskar sa yake zubarwa idan ya tashi ran tashi alƙiyama zai ga fuskar sa babu komai kwarangwal haka zai tashi saboda roƙo haka wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi man sa'alan nasa takassuran wanda duk yake tambayar mutane dan ya tara abin duniya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to sani duk abin da aka dauka aka bashi garwashin wuta ake bashi garwashin wuta ake bashi a hannunsa ko dai ya karba da yawa ruwansa ko kuma ya karba dan kadan wannan ruwansa shi ya sani amma garwashin wuta yake karba saboda haka bai halatta mutum ya rinka ya mai da rayuwarsa kawai abinda zai ci da abinda zai sha zuwa zai roƙe shi a wajen mutane ba wannan ba daidai bane addinin musulunci ba addini ne na kasala ba ba addini ne na zaman banza ba ka tashi dan uwa ka je ka nemi abinda zaka yi wanda zaka rufa kanka asiri ka rufa iyalanka asiri idan baka shiga cikin mutane guda ukun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za su iya roƙo ba ka je kai roƙo to ka shiga cikin waɗannan hadisin da makaranta guda biyu Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله